الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta arba'in da ɗaya a cikin wannan Sura mai albarka Suratul Baƙara. Wanda a yau, insha Allahu ta'ala, za mu tashi daga farkon aya ta arba'in da biyu. mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Na'am, بسم الله الرحمن الرحيم mm, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala talbisul haqqa bil batil. Wato, a baya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan abin da ya shafi, wato yin imani da abin da aka saukan na Alƙur'ani wanda halin kasancewa shi wannan alƙur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ke tare da ku na attaura sannan kuma kada ku kasance ku ne farkon waɗanda za ku kafirce da alƙur'ani sannan kuma kada ku musanyo wani tamani wanda yake ɗan kaɗan na kayan duniya da ayoyi na ku ji tsorona ni kaɗai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala talbisul haqqa kada ku cuɗanya gaskiya la takhlidul haqqa kada ku cuɗanya gaskiya allazi anzaltu alaikum wanda na saukar a kanku aka yi anan ko allazi anzaltu ya ko yawwara allazi anzaltu alaikum wanda na saukar a kanku bil batili da ƙarya allazi taftarunahu wanda kuke ƙirƙirar shi daga gaban kawunanku sannan kuma wala taktumul haqqa kada ku dinga ɓoyewa gaskiya shine na'atan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda take cikin littafinku a taura wa antum ta'lamuna alhali ku kun san cewa annahu haqqun haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin alƙur'ani akan shi to wannan shine abinda al-imamu suyuɗi ya tafi a kan shi na fassara wa taktumul haqqa ya ɗauke shi akan adafi ne akan wala talbisul haqqa ma'ana wala talbisul haqqa sannan kuma wala taktumul haqqa kada ku cuɗanya gaskiya da barna kuma kada ku dinga ɓoyewa gaskiya wannan hani ne to amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri wato sun wato sun fassara wa taktumul haqqa wannan mansubun ne bi an mudmara wato an mai wasali sama saboda wasali sama idan al'asuma al'afa'alul hamsa suna buƙatar wasali sama ana shafi hannu a ne taktumuna alhaƙa ne da sai ya ce wala talbisul haƙa kadda ku dinga cuɗanya gaskiya wanda na saukar a kanku bilbaɗili wato da ƙarya allazi taftarunahu wanda kuke ƙirƙirar shi daga gaban kawunanku wa an taktumul haqqa sannan kuma kuke ɓoyewa gaskiya ita ce siffa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna alhali haƙiƙa kun san cewa wannan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi na alƙur'ani annahu haqqun haƙiƙa gaskiya ne abin sabkarwa ne daga wajena na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu ita warka'u ma'ar raki'ina ku yi sallah tare da masallata sallu ma'al musallina ku yi sallah tare da masallata su ne muhammadin wa ashabihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban shi na'am أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون shikenan wa nazala labari ya sauko fi ulama'ihim a cikin malaman yahudawa na'am da ya ce nazala fi fa'ilu nazala jumlatu a ta'amurunan nas wato fa'ilin nazala jumla ce na a ta'amurunan nas ma'ana wa nazala a ta'amurunan nas bilbir a ta'amurunan nas bilbirri wannan labari ya sauko a cikin malaman Yahudawa ya ce, Waddamiru fi ulama'ihim a'idun alal Yahud, damiri ne da ya ce fi ulama'ihim, wato yana komawa ne akan malaman Yahudawa, wa mithlu zalika yuqalu fi ulama'il muslimin, wato haka kwatamkacin haka ake faɗa a cikin malaman musulmai. لأن كل آية وردت في الكفار تجر ذيلها على أساة المؤمنين domin kowace aya wanda ta zo ta a cikin kafirai to tana jan gezarta akan waɗanda suke masu saɓo ne na mumine. falhasilu annal alima in kana kafiran fa huwa mu'azzabun min qabli ubadil watan wato abin da yake matabbacin zance hakika malami idan ya zamanto butuli ne kafiri ne ba musulmi ba ne to ana azabtar da shi ne tun kafin azabtar da masu bautar gunki li'anna wizra man kafara fi unuqihi saboda laifin waɗanda suka kafirce a cikin wuyan shi yake wa amma in kana musliman walakinnahu farada fil amali bil ilmi fa huwa aqbahul usati azaban وهذا هو الحق فقوله وعالم بعلمه لن يعملا مؤذب من قبل عباد الوثن يولا yace to wannan labari ya sauko ne a cikin malaman Yahudawa wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin sun kasance suna faɗa ga waɗanda suke makusantansu ne daga cikin musulmai suna ce da su uthbutu ala dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku tabbata akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa innahu haqqun haƙiƙa addini na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addini ne wanda yake gaskiya sabkyakke ne daga Allah sai ubangiji ta'ala ya ce a ta'amurunan nasa bilbirri yanzu kuke umartar mutane bilbirri da aiki wanda yake na alkhairi shine bil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da imani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam watan sauna anfusakum ku kuma ku dinga barin kawunanku ta turkuna ha ku dinga barin kawunanku fala ta amuruna ha bihi ba kwa umartarsu da su yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa antum tatluna alkitaba alhali kuma kuna karanta littafi na at-taura ay taurata wa fiha a cikin littafi na at-taura akwai alwa'idu wato narko na azaba wanda yake mai tsanani ala mukhalafati alqawli al-amal akan inda fada ta saba wa aiki inda ya zamanto mutum magana shi ta saba wa fatawar shi ya fatawar shi ta saba wa aikin shi shine alamu khalafatil qawli al'amala inda ya zamanto maganar shi wato ta saba wa aikin shi ya ce wa mutane su yi aiki na kirki su aikata kaza su aikata kaza su aikata kaza shi kuma ba haka yake aikatawa ba to wannan abin a rubuce yake a cikin littafin a taura duk wanda ya zamanto haka ne halayen shi to akwai narko na azaba wanda yake mai girma a kan shi ubangiji ta'ala ya ce afala ta'qiluna shin wai ba kwa fahimtar su a fi'ilikum mummunan aikin naku wannan da kuke kai fatarji'una ku dawo daga rakiyar abin da kuke kai zuwa ga hali wanda yake na kirki hali na gari fa jumlatun nisyan wato jumla ta watan sauna anfusakum ku dinga barin kawunanku mahallu listifhamil inkari wato shi ne bigire na neman fahimta wanda take haɗe da musu. Na'am.
Wasta'inu bis sabri was salati wa إنها لكبيرة إلا على الخاشعين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wasta'inu bis sabar, wato ku nemi agaji ku nemi taimako, uɗulubul ma'unata ku nemi taimako ala umurikum akan al'amuranku ga baki ɗaya manya da ƙanana, sabari da ɗokan haƙuri. Alhamsilin nafs shine asabar shine ɗaurewa rai alama takarahu kan abin da take ki. Asabar kashi uku ne. akwai ɗokan haƙuri a sabaru an ma'asiyatin lahi wato mutum ya ɗoki haƙuri ga barin saɓan Allah kadda ya dinga saɓan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai asabaru ala aqdarillah mutum ya ɗoki haƙuri akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara za su faru da shi kyawawa da waɗanda suke ba su da kyawu to sai ya ɗoki haƙuri ba wai mutane bane suka sayo shi gaba sai kuma asabaru ala ta'atillah wato mutum ya ɗauki haƙuri akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. To, ku nemi taimako akan al'amuranku ga baki ɗaya manya-manya da ƙanana bisabari da ɗokan haƙuri, wassalati da kuma sallah. Afrada habi zikir, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita sallah da ambato ta'azimar lisha'aniha saboda girmama lamarinta. Wa fil hadith ya tabbata a cikin hadisi na Huzaifa ibn al-Yaman hadisi wanda yake cikin sunan na Abi Dawud kana sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun badara ila salati ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan wani al'amari ya dame shi to badara ila salati yana gaggautawa ya tashi zuwa ga yin sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi wannan damuwar da ya shiga wakila aka ce alkhitabu lil yahud wato wannan zance da ake yi ga yahudawa ake karamakallahu sannan ku da alhamdulillah alhamdulillah wannan zance da ake yi lil yahudi ga yahudawa ne lamma aqahumu sharahu yayin da asharahu kwadayi aqahum ya kange su anil imani gabarin imani kwaɗayi akan duniya wa hubbur riyasati da son shugabanci yayin da ya kange su gabarin imani to fa umiru bi sabar sai aka umarce su da ɗaukan haƙuri wa huwa sawmu shine azumi li'annahu yaksiru shahawata saboda yana karya shahawa wassalati kuma aka umarce su da yin sallah li'annaha turithul khushu'a saboda tana gadar da tsoron Allah watan filkibar kuma tana korewa girman kai ga mai yinta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa innaha wato haƙiƙa ita sallah la kabiratun lalle sha'aninta mai nauyi ne illa alal khashi'ina shine ce la tsaqilatun lalle lamarinta mai nauyi ne illa alal khashi'ina face dai waɗanda suke masu tsoron Allah. asakinina ila ba'a ma'ana allazina taduma innu qulubuhum ila ba'a wanda zukatansu take nutsuwa zuwa ga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya na'am الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون شيكنا وبنجي سبحانه وتعالى يتي wato alkhashi'un su ne allazina ya zunnuna su ne waɗanda suka tabbatar allazina nuna waɗanda suka tabbatar da annahum mulaƙu rabbihim haƙiƙa su masu haɗuwa ne da ubangijinsu bilba'asi da tashin alƙiyama wa annahum raji'una ilaihi haƙiƙa su masu komawa ne zuwa gare shi fil akhirati a lahira fa yujazihim ya sakaita musu da dukkan abin da suka aikata kyawawa a nan duniya.
Ya bani Isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya bani Isra'il, wato ya ku ’ya'yan annabi Yaƙub alaihi salatu wassalam, uzkuru ni'imati ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wanda na zuba ta a kan iyayenku, bishukuri alaiha da yin godiya akan wannan ni'imar da na yi muku ita bi ta'ati ta hanyar yi min biyayya wa anni faddaltukum haƙiƙa ni na fifita iyayenku ai aba'akum na fifita iyayenku alal alamina akan waɗanda suka rayu tare da su lokaci ɗaya alami zamanihim waɗanda suka rayu zamani ɗaya tare da su na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها ولا يقبل, ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wattaƙu yauman, khafu yauman, ku ji tsoron azabar wani yini wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an nafsun wato rai la tajzi shay'an ba ta tunkuɗewa komai ba ta wadatar da komai fihi a cikin wannan yinin an nafsin ga wata rai wato ku ji tsoron wani yini wanda la tuguni nafsun mu'minatun an nafsin kafiratin shay'an min azabillahi wanda rai mumina ba ta wadatar da komai ba ta yi wa rai wanda take kafira amfanin komai daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama wala yuqbalu minha shafa'a sannan kuma wala yuqbalu shafa'atun ba a amsar ceto minaha daga wannan rai wanda take mumina ta ceci ‘yar uwarta wanda take kafira, wato, laisa laha shafa'atun ba ta da ceto, fatukubala ballantana a amshi wannan ceton nata, wato, wannan kuma ya koma zuwa ga kafirai kina a junansu. Don za su ce, famalana min shafi'ina, yanzu ba mu da waɗanda za su cece mu su fitar da mu daga cikin wannan ƙangi na jahannam da muke ciki, wala sadiqin hamim. bitta'i wal ya'i wato wala tuqbalu minha shafa'a wanda wannan ita ce qira'a ta Abdullahi ibn Kathir al-Makki sannan kuma ita ce qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri Allah ta'ala ya ji kansu da rahama daga cikin qurra'u sab'a wala yu'khadhu minha adlun sannan kuma ba a amsar fansa minha daga wannan rai din ai la yuqbalu fida'un ba a amsar fansa minaha daga wannan rai ɗin walau anna lillazina zalamu ma fil ardu jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wala hum yumsaruna sannan kuma su ɗin ba a kare su daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala wato wala tuqbalu minha shafa'atun ƙira'a malamai guda biyu ce anan tuqbalu bitta'i ita ce ƙira'a ta malaman makka da kuma malaman basra wala yuqbalu ita ce ƙira'al jumhur to akwai wa idwa adna wanda da wannan da kuma ita al-imam shatibi ya hada su yace wa yuqbalu al-ula annasu duna hajizin wa adna jami'an duna ma alifin hala an gane ko kamar da al-imam shatibi ya kawo wato wala yuqbalu wannan ta farko kenan banda ta biyu ina ta biyu take wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun to a can qurra'u duka haka su ya karanta ta amma wannan ta farko annasu duna hajizin duna hajizin dalun da ha'un ramzi ne na al-imam ibn kathir al-maki da kuma abu amr ibn al-ala al-basri an gane ku na'am
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم نعم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wazkuru ku tuna mana, Isnajjainakum yayin da muka tserar da ku, ai, a ba'akum. yayin da muka tserar da iyayenku wal khitabu bihi wato zance da aka yi da shi da yace anjainakum najjainakum wa bima ba'dahu da jumlar da za ta biyo bayansa lil mawjudina fi zamani nabiyina sallallahu alaihi wa sallama wato ga yahudawan da suke nan ne suke samammu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bima un'ima ala aba'ihim da abin da aka yi na ni'ima ga iyayensu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a can gaba wa idistasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asakal bahar tazkiran lahum saboda tunatar da su bi ni'imatin lahi ta'ala da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta ga iyayensu li yu'minu saboda su dawo su yi imani su zamanto sun yi imani ga ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya ce ku tuna mana lokacin da muka tserar da iyayenku min ali fir'auna daga fir'auna da mutanensa yasumunakum suna ɗanɗana muku yuziqunakum suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunar azaba ashaddahu mafi tsananin azaba wal jumlatu halun min damiri anjainakum wato jumla ɗinnan ta yasumunakum su al'azab hali ce na zamiri na anjenaku ma'ana alhali suna ɗanɗana muku azaba wanda take mummuna ita ce yuzabbihuna abna'akum bayanun lima qablahu wato bayani ne na su'ul azabi kenan da yace sumunakum su'al azabi to wace ce azabar wanda take mummuna shine yuzabbihuna abna'akum suna yanka ɗiyanku mazaje almauludina waɗanda suke ababen aihuwa wa yastahayuna nisa'akum kuma suna wanzar da ɗiyanku mata suna barinsu yastabquna nisa'akum suna wanzar da ɗiyanku mata wanda kuka haifa liqawli ba'd liqawli ba'd kahana saboda faɗar shashe daga cikin bokaye na fir'auna da ya ce wa fir'aun liqawli ba'd kahanati lahu saboda faɗar sashe daga cikin bokaye na fir'auna da yayi lahu ga fir'auna ya ce da shi inna mauludan yuladu fi bani isra'il wato haƙiƙa akwai wani yaro wanda za a haifa a cikin 'yan banu isra'il ya kunu sababan li zahabi mulkika wanda zai kasance shi ne sababin tafiyar da wannan mulkin naka wanda zai zamanto allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara hallakalka a hannun shi allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi zalikumul azab a cikin wannan azaba da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kaddara mutanen fir'auna suke yi wa iyayenku bala'un azimun akwai ibtila'i wanda yake mai girma min rabbikum daga ubangijinku ko wa fi zalikumul inja a cikin wannan tseratarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa iyayenku daga azabar da fir'auna wato yake yi musu da iya da, da kuma mutanen shi bala'una azimun akwai ni'imomi waɗanda suke masu girma min rabbikum daga Ubangijinku. Na'am.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wazkuru, ku tuna mana, iz faraqana al-bahra bikum yayin da muka raba kogi gida biyu shine falaqana bikum al-bahra muka keta kogi bi sabbikum saboda ku hatta da khaltumuhu hadde kuka jige shi haribina min aduwikum halin kasancewar ku kuna masu gudu daga abokanan adawar ku shine fir'auna da kuma mutanansa Allah ya ce fa anjaynakum min al-gharaq muka tserar da ku daga wannan dilmiya ta cikin wannan teku wa aghraqna ala fir'auna muka dilmiyar da fir'auna da mutanensa ai wa aghraqna qaumahu ma'ahu muka dilmiyar da mutanen fir'auna tare da shi a cikin su wa antum tanzuruna alhali ku kuna kallo ilan tibaqil bahri alaihim zuwa ga hadewar kogi da yayi a kansu نعم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون شيكنا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wazkuru ku tuna mana izuwa adana Musa yayin da muka alƙawanta wa annabi Musa alaihi salatu wassalam bi alifin izuwa adana wanda wannan ita ce ƙira'a ta jumhurul ƙurra ita ce ƙira'ar nafi almadani ita ce ƙira'ar abdullahi ibn kathir almaki ita ce ƙira'ar hamza kisa'i asim ibn abin najud al-kufiyun al-thalatha ita ce ƙira'ar abdullahi ibn amir ashani wato daga cikin ƙura'u saba'a mutum shida suna karanta wa izuwa adana bil alif wa duniha wa idu wa adana to wannan kuma ita ce kira'a ta abu amr ibn al'ala albasari allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato haka ya karanta wa adana a cikin gurare guda uku a cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da nan cikin suratul baqara da cikin suratul a'raf kan nusum na qalal mala'u da kuma ƙarshen nusu na farko na suratul baha ya bani isra'il kada an jainakum min aduwikum wa wa'adnakum janiba duril ayman an gane ko wato ya karanta haka nan wa yuqbalu ula anna suduna hajizin wa adna jami'an duna ma alifin hala an gane ko kamar yadda al-imam shatibi ya faɗa wato a cikin waɗannan guraren guda uku duka ya karanta wa izu wa adna musa musa wa wa'adna musa 30 laila to shine ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa izu wa adna musa wato ku tuna mana lokacin da muka yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu alkawali muka alkawanta mai arba'ina lailatan wato dare arba'in nu'dihi taurata za mu ba shi littafin a taura indan ha lokacin da waɗannan darare arba'in suka ƙare lita'amalu biha saboda ku yi aiki da abin da yake cikin littafin na at-taura thumma takhadhtumul ijla ilahan sannan kuma kuka riƙi ɗan maraƙe abin bautawa allazi sagahu lakum samiriyu wanda Musa samiri wato ya ƙera muku shi wannan ɗan maraƙe ɗin kuka riƙe shi abin bautawa min ba'adihi bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam ai ba'da zahabihi ila mi'adina bayan tafiyar shi zuwa ga inda muka yi alƙawalin za mu haɗu da shi a nan mu bashi littafin at-taura wa antum zalimuna alhali ku kuna masu zaluntar kawunanku bittikhadhihi ta hanyar riko da kuka yi na dan marake a matsayin abun bautawa li wad'ikum li ibadata fi ghairi mahalliha saboda kun ajje ibada ba a gurin da ya dace a ce kun ajje ta ba wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik